الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأخرة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allahu tabaraka wata'ala wanda a cikin rahamarsa da ƙaddarawarsa yau muna wuni na tara ga watan ramadan wata na tara a kalandar musulunci hijirar manza Allah sallallahu Alaihi wasallama bakwai daidai da 26 ga watan biyu haihuwar isa ɗan maryam shekara shida. ubangiji Allah kai mana jagora muna karatu cikin surata talaki a jiya mun tsani aya ta tara inda Allah ke ce ba fa zaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra za mu ci gaba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له rizqa Allah ya ce ya adallahu lahum azaban shadida Allah ya yi musu
tadadin wata azaba mai tsanani fattakullaha ya ula albabi allazi na amanu ya ku masu imani ya ku masu hankali daga cikin waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki yana ba mu labarurruka daban-daban na abin da ya shafi waɗanda suka ƙin imani wannan labarin mun tabbatar gaskiya ne babu ƙarya a ciki ko babu kokonto a ciki in ku haka ne me zai hana ka gaskata kana da yaƙinin cewa labarin gaskiya ne to me zai hana ka gaskata wacce hanya za ka bi kuma ka gaskata shi ne abin da aka ce ka yi ka yi abin da aka ce ka bari ka bari allah maɗaukakin sarki abin da ya fi so a gurin ɗan adam shi ne kiyaye doka in ya ce ka bari kawai ka bari in ya ce ka yi ka yi idan kai haka za ku zauna lafiya da kai da allah amma idan zai gaya maka giji ya baka umarni ka ƙi bin umarnin tabbas ba za ku zauna lafiya da allah ba ɗanka da ka haifa ba kai ka halice shi ba haihuwarsa kawai ka yi amma da za ka ba shi umarni ya ƙi sai ranka ya ɓaci wani matsi ne waɗanda yake yi me yasa saboda ya ba shi umarni ya ƙi wani jakaɗan yake yi ko yasa ‘yan uwansa ya mai duka me yasa saboda ya ba shi umarni ya ƙi to sai ka duba kanka kai kuma Allah ya baka umarni ya kaƙi yadda kake jin ranka yana ɓaci idan ka ba wa ɗanka umarni ya ƙi to Allah yana fushi da wani fili da kai kake fushi da kai mai hankali idan aka ce Allah ya azaba waɗanda suka gabata to kai ma in kai aiki irin nasu kai ma za ma irin wannan azaba da haka Allah ya ce ya ku masu hankali wanda ku imani to ku ji tsoron Allah kada anzalallahu ilaikum zikra hakika Allah ya saukar muku da alkur'ani kun yi dace al'ummomin da suka zo kafin musulunci tsakanin annabi isa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu littafi a tsakanin don haka rayuwarsu ba ta da daɗi amma mun ƙur'ani da ya zo mana sai ya zo mana da wayewa sai ya zo mana da duk wani ci gaba da kake sani a duniya da wanda ka gani da wanda kake jin labari ƙura'ani ne ya zo da cigaba kafin zon ƙura'ani babu cigaba babu intanet babu waya babu duk wani kayan modajin daɗin duniya kafin zon ƙura'ani amma zon ƙura'ani allah sai ya sauka da ni'ima da rahama rasulan ya tuluwa alaikum ayatullahi mubayyinatin wani manzo ne da yake karanta muku ayoyi bayyanannu masu ɗauke da hujjoji da ke tabbatar da Allah Allah ne da ke gaya muku aikin Allah liyukurija liyukurija amanu wa amil salihati min zulumati ila nur dan ya fitar da waɗanda suka yi imani kuma suka yi kyakkyawan aiki daga duhu zuwa ga haske wa man yu'min billahi wa ya'mal salihah duk wanda ya imani da Allah kuma ya kyakkyawan aiki yudkhilhu jannatin Allah zai shigar da shi wasu aljannoni wasu gonaki tajarimin tatal anharu da koruma ke gudana karkashin su khalidin fiha abada idan sun shiga suna madawwama a ci har abada ba mutuwa ba rashin lafiya babu tsufa babu talauci a duniya ne kake cikin talauci har kake hangen wani mai dukiya har kake hangen wani mai mulki har kake hangen gidan wani ya fi naka wannan a duniya ne a lahira ba talauci a lahira babu mai sa ka ka yi kaza ka bar kaza ka san dan adam abin da ya tsana umarni in dai zaka sai dan adam yi kaza bar kaza ba za ku zauna lafiya da shi ba shi ya fi so a bar shi sakaka to idan kana son ka zauna sakaka saki ba kaidi to ka shiga aljanna don aljanna ba a so a yi ma abin da ranka zai ɓaci aljanna ba a so ka sayar da wani baƙin ciki daka a aljanna ka yi abin da ka ga dama amma a duniya ba ka isa ba akwai kaidi madamar ka yi imani to za a ce ka yi kaza ka bar kaza kadi ahsan lahu lahu rizqa Allah kuma ya yalwata masa arzikinsa idan ya shiga aljanna Allah zai yalwata masa abin da zai ci duk abin da kake sha aljanna za ka samu manzala yake ba mu labari ƙarshen shiga aljanna wanda daga shi an rufe ƙofar aljanna za Allah zai tambaye shi duk abin da kake bukata tambayi za a baka Allah ka ban kaza an baka ka ban kaza an baka ka ban kaza har sai iliminsa ya ƙare Allah ya ce mai to baka san kaza da kaza Allah ya rauta masa abin da zai ci aljanna sai ya ce
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما التي الله الذي خلق سبع سماوات Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya halitti sammai guda bakwai ɗaya kan ɗaya tsakanin duniyar da kake ciki zuwa murfin sama ta ɗaya za ka yi tafiya ne ta tafiya ta shekara ɗari biyar kafin ka dunguri murfin sama ta ɗaya kaurin murfin sama ta ɗaya kafin ka huda ka hau kan doranta sai ka yi tafiyar shekara ɗari biyar shekara dubu kenan daga kan doron sama ta ɗaya zuwa rufin sama ta biyu sai ka yi adadin wannan tafiyar ta shekara ɗari biyar ita ma kaurinta haka to haka take ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya har guda bakwai sannan al'arshi kuma yana saman su wa min arabi mislahunna to ƙasa ma irin haka ne wato yadda halittar sama take haka halittar ƙasa take yadda sama take faifai guda bakwai haka ma ƙasa take faifai guda bakwai ya tanazzar al'amuru bainahunna al'amari ko umarni yana sauka a tsakaninsu, lita'alamu domin ku sani, an Allah ala kulle shayin qadir Allah akan kome mai iko ne, babu wani abu da yake waje da mulkin Allah, ko mai kyau ne ko marar kyau ne yana cikin mulkin Allah, amma idan mai kyau ka samu ko ya same ka kai ka jawo kanka, amma dai da sanin Allah. Allah zai iya jibantar ma abin da ka jibanta don jarrabawa wa annan laha kada hata bi kulli shay'in ilma kuma lalle ilimin Allah ya kewaye yake da komai ilimin Allah yana kewaye da komai an ce ƙasa guda bakwai ne rifi rifi rifi guda bakwai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama wanda ya ci iyakar gona ko iyakar gida ko iyakar hanya to tun daga saman da muke kai doron da ƙasar da muke kai za a cicciɓo masa har zuwa ƙasa ta ƙarshe ƙasa ta bakwai kenan a ɗora masa shi sai ya yi dakwanta ya ji gudun hisabi da ita na abin da ya zalunta ƙafa ɗaya ne inci ɗaya ne ƙafa goma ne ƙafa ɗari ne wallah sai an ɗora ma yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi hatsari iyakar hanya mafi hatsari ka ci iyakar hanya wannan hanya ce da aka tanade ta zama wucewar mutane za ka yi gida a gefen hanyar sai ka matso ka ci iyakar hanya yanzu kaga idan makocinka ne ka ci iyakarsa za ka je ku sasanta da ala yafe min na yafe ma a'a saya za ka yi tono ka sayar ma an gama ko to kasa kuma ta dubban mutane ce kan hanya ta dubban mutane ce mutum ne bai sai yafe maka ba za ka hatsari ne da ya ce mutum mai zalintar kansa ne an tsaga hanya a ƙa'idar hanya an ce kafa kaza ne hanya ta cikin gari ina jin ta kai mita biyar ne ko shida ko hanya ta cikin gari tsakanin lambatu da lambatu sannan tsakanin kofar gidanka da lambatun a samu akalla kafa goma yadda mota za ta iya fakin kaga in ɗanka ya fito yanzu ya fita daga hatsarin bigewa a hanya ha goma ta tsara abinta kuma haka yake a tsari to tsabagen son zuciya da kaga wannan filin tsakanin gidanka da lambatu kai sai ka matso sai ka za kwantena ko kuma sai ka matso da ginin sai ka toshe wannan kuma tsabagen zalunci sai ka je kan kwalta sai ka sai ka gina wani abu doro washi bom ko me yasa wai ana bige muku yaya alhali ga gurin da aka bari wanda yake kafa ta nan zai bi wanda yake keke ta nan zai bi ita kuma hanya an baro mota kawai to kai da kofa gidanka ka toshe kuma ka je kan hanya ka yi bom waye fi zalunci saboda Allah kai kam kowa zalunci da hukuma ko za ta yi magana sai ka kama ihu an zalunce ka alhali kai ne babban azalimi Allah sawaka da za mu tsaya akan doka da masu tuka mashin ɗin da masu tafiya a ƙaba kan hanya kowa ba zai shiga haƙƙin kowa ba amma mu min gina akan kare doka tun kakaninmu ba za ka fara ba yadda za ka gane kullum ina faɗa karin maganar mutane yana nuna al'adar mutane in ka ji wata karin magana ta wata al'umma to aikinsu ne a najeriya ake cewa dokar sarki iyakacinta kwana bakwai dokar sarki ba ce dokar gwamnati ba kenan kakaninmu lokacin ba san gwamnati ba sarki suka sani dama sun tashi da kare doka da ka suka ce dokar sarki iyakacinta kwana bakwai in an yi kwama an ce kaza doka ne daga sati ya wuce shi kenan an manta ko sai karya ta haka muke a yau wani lebura ya yi aikin kuzari ruwai ya ce hanyar shiga gurin aikin akwai beni wanda bature yake zama yake kallon makararri karfe bakwai ake zuwa gurin aiki in ka wuce bakwai to ka koma gida ranar baka da aiki ya ce sai suka gano idan ana cin aikin in za ka yi kashi to kana ya fitowa waje da kai sai gajeren wando ka zo ka yi kashi ka koma da suka gane haka idan mutum ya makara da ya doso gurin sai ya samu karkashin kargo sai ya laɓe sai ya cire kayan sai ya aje daga sai gajeren wando da ka sai ya zo sai shiga bature ba zai tsare shi ba ya san ai ma'aikaci ne ya zo kashi ne sai ya shiga dan najeriya mutsayaci ne wallahi daman ya san ya san kan tun asala gadon ta yayi Allah ilimin komai ya san shi sai ya ce
Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nabiyyu lima tuhawwimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik والله غفور رحيم سورة 66 a jerin surori suratul taharimi an saukar da ita ne a madina tana da ayoyi goma sha biyu wannan sura tana ba mu labari ne kasaltuwar wani abu a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalansa yana da umu walad mai suna mariya umu ibrahim daga cikin yayin manzala akwai ibrahim to mahaifiyarsa ita ce mariya ita mariya sadaka ce ko baiwa ce ta annabi sallallahu ko kuyanga idan kana da baiwa ko kuyanga ba ta da haƙƙi irin na matanka amma shari'a ta baka dama za ka iya kwantawa da ita idan ta haifa ma ɗa kuma ɗanka ne kuma daga lokacin ta zama mai ta zama ummu waladi ta sai wani hadisa ya faru hafsa yar umar matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta tafi gida ta je ziyara sai manzon Allah ya kwanta da mariya a shimfidar hafsa da hafsa ta dawo da ta ga abu sai abu bai mata daɗi ba gasan mata da kishi abin bai mata daɗi ba to gari lallashinta manzan Allah ya lallashe ta ya haƙurƙultar da ita hankalinta ya kwanta sai ya ce hafsa daga yau na haramta wa kaina mariya don mai don ta ji daɗi hankali ya kwanta ka lura wani kai mai gida manzo Allah ya lallashi matarsa don hankalinta ya kwanta ya haƙuri mariya dai na daina kwanciya da ita barin baki wani labari kuma karki gaya kowa bayan bana nan abubakar zai kalifanci umar zai kalifanci babanki ina fata mun gane wasu ka ce a wannan aya ta sauka ne akan abin sha ko abinci da manzala ya haramta wa kansa shi ma don lallashin matansa abin da nake so in fahimta a nan a matsayinka na magidanci in kace kai ka zama soja ba za ku taɓa zama lafiya da iyalanka ba kai ne ba ka laifi amma ita mai laifi ce idan ta ma kuskure kaɗan hankali ya tashi in ta ma mai girma saki ya auku baka da adalci kuma baka yi mata uzuri ba tun daga manzan sallama wanda Allah ya aiko shi Allah ke lura da shi Allah yake kishinsa yau gashi yana ba wa matarsa haƙuri yana lallashinta shi ne Allah ke cewa ya aiwa na biyu ya kai annabi lima tuhrimu ma halallahu laka dan me zaka haramta wa abin da Allah ya halarta maka zaka haramta wa kanka aikata abin da Allah ya halarta maka tabtagi marabat azwajik kana bin yaddar matanka dan ka nemi yaddar matarka sai ka haramta wa kanka abin da Allah ya halarta maka anan Allah maɗaukakin sarki yana hana mu bin yardar matanmu ne ko kuma yana koya mana zamantakewa da iyalanmu ne nuka bai tukuru kun fahimta mai kuwa gashi dai Allah ya ce wa manzo Allah dan me zai haramta wa kansa abinda Allah ya halatta masa yana bin son zuciyar matansa zamantakewa ne ko wallahu gafartu Allah mai gafara ne mai rahama Allah mai gafara ne mai rahama idan kai laifi akwai hanyar da zaka ba Allah ya yafe maka kuma Allah ya tausaya maka sallah ce
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي الله يا muku bayanin yadda za ku warware rantsuwarku kenan manzo Allah ya rantsuwa baya Allah ya muku bayanin yadda in ka yi rantsuwa yanzu za ka warware rantsuwa cikin kwanciyar hankali ba tare da ka samu zunubi ba wallahu maulakum Allah shine majibancin ku kun gare maganar ta ɗauko ne akan magana mutum ɗaya shi ne manzala sallallahu alaihi wasallama ko amma sai aka mamaye magana ta zama amun ta zama kowa da kowa kada fara lahu lakum ba ce lahu ba ko ba ce laka ba Allah ya yi muku bayanin ta hillata aimanukum yadda za ku warware rantsuwarku in kun yi rantsuwa wallahu maulakum dan Allah majibancinku ne wa huwa al-alimul hakimun Allah masani ne mai hikima ya san hakan zai faru dan adam bai iya mallaka zuciyar sau da lokaci za ka iya rantsewa a kan ba za ka yi kaza ba ko za ka yi kaza daga baya kuma ka kasa aikatawa ko kuma ya zama dole sai ka aikata ka ga idan aka barka haka babu wani hukuncin da zai warware ma wancan rantsuwar to kaga za ka auka cikin matsala in ka aikata yayin da ka yi rantsuwa ba za ka aikata ba ka samu zunubi in ba ka aikata ba yayin da ka rantsuwa za ka aikata nan ma ka samu zunubi to saboda Allah yana son ka sai ya baka mafita tun da ka rantsan ba za ka yi ba sai kuma ka zo ka yi ko ka rantse za ka yi sai kuma ka ƙi to akwai laifi to sai Allah saboda mai rahama ne Allah mai gafara ne sai ya koya ma to in ka yi kaza yanzu ka fita daga laifin ko ka aikata ko baka aikata ba sai ya ce وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير to tsakanin Hafsa da Aisha akwai soyayya duk da kishiyoyi ne amma akwai soyayya ka lura in kana da mata sama da biyu za ga da waccan da waccan suna haɗa kai waccan ma da waccan suna haɗa kai in kuma uku ce sai a ba ɗaya a ware ta to haka matan annabi guda tara ko goma sha ɗaya a tsakanin aisha ‘yar abubakar siddiqu da hafsa ‘yar umar bin khattabi akwai soyayya daka wancan sirrin da manzan allah ya yi da hafsa ya ce katta gaya wa kowa sai ta laluba suna zaune suna hira da aisha sai ta bata labari ai manzan Allah ya ce ya haramta wa kansa aisha an mariya ya haramta wa kansa mariya kuma gashi gashi ga ya ta masa bayani dalla dalla ana tsaye kuma annabu ne shi da yake da Allah Allah sai ya turo mala'ika ya gaya masa abin da ya gaya wa mariyan nan a ya gaya hafsa ɗaya da ta hafsa ta gaya wa aisha shi ne laikita wa iz a sarran na biyu lokacin da annabi ya yi sirri ya yi magana ta sirri ila ba'adu azwajihi hadisan zuwa wata hira da ya yi da sashin matansa ita ce hafsa a falon ma na ba'ad bihi lokacin da hafsa ta ba da wannan labarin a zahararullahu alaihi Allah zai bayyana masa an rafa ba'adahu a raba an ba'ad kuma labarin ya gaya masashi bai gaya masashin matan ba falon ma na ba'aha bihi lokacin da manzan Allah ya ba hafsa labarin da ta bayar hafsa ya aka yi haka min yi magana da kai ta sirri kuma kika je kika faɗa qalat man an ba'aka haza ta ce wa ya gaya ma yanzu musu ta yi ta faɗa ba a ba musu ta yi ba ba musu ta yi ba amma wa ya gaya ma qala nabbani labbani al-alimu al-khabir masani ne mai ba da labari shi ya gaya mu ka yadda mace mai rauni ce ita wannan matar sahabiya ce fa kuma kar kumanta a baya a sota talaki mun ce lokacin da manzon Allah ya sake ta Allah ya aiko da mala'ika jibrilu kamar da ita don me innaha sawwama kawwama don ita mai yawan azumi ce mai yawan kiyamun laili ce kuma tana daga cikin matanka a aljanna kenan kamar ka ce tun daga duniya Allah ce ita yar aljanna ce amma ka je raunin da ya same ta ka lura da matarka da Allah idan Allah ya taimake ka matarka tana ma kyakkyawar ɗabi'a kashi hamsin cikin ɗari ka yi fatiha ka shafa ka yi nasara an gane ba ka isa ka samu ɗari bisa ɗari ba kamar yadda kai ma ba ka isa ka cika mata ɗari bisa ɗari ba idan ka samu matarka tana ma talatin bisa ɗari ko arba'in bisa ɗari ka yi haƙuri da sauran kashi sittin ɗin saba'in ɗin ka yi haƙuri da shi ka yi haƙuri ka kau da kai jama'a yawan sakin aure yana jawo illoli da yawa yana rusa tsarin iyali yana rusa tsarin iyali ka auro wannan ta haifi ɗaya biyu uku ka kore ta ka auro watan ta haifi ɗaya biyu uku biyar ka kore ta ka auro watan ta haifi shida ka kore ta a'a to fa wata aka zo in gidan ya rude da fada ba kai saka raba ba sannan dan zai ji haushinka dan idan aka bata masa rai a gidan sai ya ce dan ba shi da uwa a gidan ne sai ji haushinka ita ma haka zai ji haushinta me yasa baki hakuri kin zauna a gidan babana ba to duk yadda Allah ya kaddara ma da rayuwa kai hakuri ana rabuwa da mata ne idan ta zamo ba ta kiyaye dokokin Allah amma kai naka dokokin ka yafi kai naka dokokin ka yafi amma dokar Allah idan kai kai ta ƙi rabu da ita sai da Allah min ba da usurin usura a da haka Allah ke gaya mata wanda ya ban labarin nan da kika bayar masanin abin da yake ɓoye ne shi ya ban labari sai ya ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير yanzu abin da hafsa ta yi kai a matsayinka ya dace ka zarge ta ko bai dace ba kun yi shiru na'am kun bance ni kuwa abin da hafsa ta yi na bayyana sirrin da manzan Allah ya yi da ita ta zama abin zargi ko ba ta zama abin zargi ba ba ta zama abin zargi ba idan ka fassara mace a matsayinta na mace sannan na biyu mutum idan ba annabi ba ne yana haduwa da kuskure da aka sahabbai suna yin kuskure su yi laifi an gane annabi ne kawai Allah ya katange shi da aikata laifi amma wani mutum wanda ba annabi ba ta yi ware ya kuskure kai har ganganci ma har ganganci ma zai iya yi dala yanzu a cikin nan wane ne zai saba wa Allah bai san sabo ba ne na'am idan ka saba wa Allah ka san sabo kai ya sunan saban kuskure ko ganganci ganganci amma duk da gangancin ne Allah ba zai yafe ba idan ka nemi yafiyar Allah zai yafe maka Allah ya ce in ta tuba ilallahi ko biyun nan da hafsa da aisha in kun tuba zuwa ga Allah faƙad sagad kuma haƙiƙa zukatanku sun karkata yanzu za ka ce ba su tuba ba sun tuba wa in tazahara alaihi in kuma kuka taimaki juna a kansa kuka yi mai taron dangi da hafsa da aisha kuka yi taron dangi a kansa kuka yi fito na fito da shi fa inna Allah huwa maulahu to shi kuma Allah ne majibancinsa wa jibrilu haka nan mala'ika jibrilu majibancinsa ne wa salihul mu'minin da mumune na kwarai so mumune na kwarai wasu malamai suka ce abubakarin da umar da haka da Allah da mala'ika jibrilu da abubakar da umar suna tare da shi za su taimake shi in koko biyu ne to su kuma can suna da yawa wal mala'ikatu ba da zalika zahir kai bayan waɗannan ma ga mala'iku za su taimake shi wannan jan kunne ne idan ba su tuba ba ga abin da su faru to sun tuba dalili Allah ya ce عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا na'am wannan aya ta sauka ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin jan kunnen matan annabi sallallahu alaihi wasallama mun ce da Aisha da Hafsa sun tuba amma babu wani nasi karara da yake nuna hakan ko to amma wannan maganar za ta tabbatar maka yace asa rabbuhu idan kun ki tuba da sannu ubangijinsa in ɗallaka kunna zai sake ku ya sake su bai sake su ba kaga kenan sun tuba an yi budalahu azwajan khairan min kunna ya canza masa matan da suka fi ku alkhairi ya canza bai canza ba muslimatin matan musulmai mu'minatin matan muminai ƙonitatin matan masu ƙasƙantar da kai ta'ibatin matan masu tuba abidatin matan masu ibada sa'ihatin matan masu azumi sayyibatin wa abukara zawarawa da 'yan mata in kun ce kun ƙi tuba kun dage sai kun yi fito na fito da shi to ga abin da Allah zai masa bayan can abokan tarayyarsa wanda za su kare shi to kuma da sai to kowa tafi gidansu sai Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
karantar da mace haƙƙin waye haƙƙin miji ne ko haƙƙin uba ne na tambayan ku karantar da mace haƙƙin waye haƙƙin miji ne ko haƙƙin uba ne haƙƙin uba ne haƙƙin uba ne ba haƙƙin miji ba ne wai kafin ta yi aure in ta yi aure haƙƙin ya dawo kan miji ko to ai ya aure tare da karatunta na wace karu jahila gaskiya ne Allah ya ce ya aihwal lazina amanu ya ku masu imani ku an fusakun ku kare kanku wa ahalikum da iyalanku naran daga wata wuta ka karantar da 'ya'yanka ka nuna musu Allah su san tauhidi eh gaskiya ne ana koya ma yaro sana'a don neman abin da zai rayu da shi amma ilimin addini shine a sama addini shine a sama sana'a shine a ƙasa amma a yau an wayi gari sana'a ta fi addinin in ka haifi ɗa daga ya shekara uku ka fara tunanin wata naziri ce ta fi karatu a garin nan gunda aka fi yin turanci nan za ka kai shi a lokacin da ya fara magana ya san baba ya san mama a lokacin ya kamata ya san waye Allah waye manzan Allah waye halice shi menene musulunci billahi azim in ya tashi da wannan duk inda ya shiga gobe ba zai bar musulunci ba amma a wannan 'yan shekarun ka duba wata makaranta da ta fi turanci ashe wayannan makarantar masu tsirara ne ba suke koyar da shi wata mace ce da siket saman gwiwa da riga kirjinta rabi a waje kai ba dan kwali ita ce a gaban yarka take koya mata karatu take koya mata tarbiyya ai idan ka ce wai za ta yi albarka ma ai ko ta ciniki ma ba ta samu ba ko ta ciniki ba za ta samu ba wallahi domin dafi ne dafi ne wannan gubar da take sha nan gaba sai ta yi mata tasiri wannan gubar da ɗanka yake sha a wannan gurin da ke ake tarbiyyar 'ya'yan to sai ta yi tasiri nan gaba kai fa lokacin da ka yi karatu ka samu aikin kake ɗaukar albashi a gindin bisha ake koya ma karatu ba mata burma bashin faɗa malami zai kama hannunka yana dirza ma a ƙasa yana koya mai inda ake rubuta a ko ba gaba ne sai Allah ya wa karatunka albarka yau kai ne kake da dubbai miliyoyi billions dalilin wancan karatun da kai ah sai kai to ai yanzu karatun ya lalace da ne aka yi karatu yanzu ba a karatu ya gaya maka sai ka kashe kuɗi wa ɗanka a wannan makarantar ta fi kowace kuɗi ina dai nazare firamare secondary galibi ana ake tsayawa a private school galibi mafi yawa a nan suke tsayawa masu wucewa jami'a ko kwaleji a makarantar private ba su da yawa amma galibi iya secondary aka tsaya to sai ka je secondary kuma sai ka samu wanda ya makarantar public school ɗin sun sa da shi a can kuma zai ba shi kashi jama'a ko ba ga wani shi ƙila ma kuɗin tara ba a bashi ya je ta wasansa wannan sa a tsage ya yi ƙila ma shi biyu a kansa kuɗin makantar jami'a kai kaya ta gata an kai ka a mota an kai ka a mashin da kula ka an ci kama da abinci kullum ana wanke ma kaya yanzu ka je ka same shi a can kai wani guru ne kai kanka ka san ya fi ka me ake bukata ne bahaushe ce burin maji haji sallah ina karatun ake bukata amma wai sai ka kai ɗanka gunda babu tarbiyya makarantar arna ina gaya muku mana makarantu guda biyu ɗaya ta arne ɗaya ta arna eh ɗaya ta arne ɗaya ta arna e idan nace muku ɗaya ta arne ai akwai halaccin yin kasuwanci tsakaninka da wanda ba musulmi ba haka ne amma akwai sharaɗin kasuwanci tsakaninka da wata ƙungiya wadda ba musulma ba babu wannan da aka waccan ta arna ce ta coci ce idan ka je sa kuɗi a kawon ɗin in ka ce a maka kilikin kuros ne zai fito kai kuma yanzu ka yadda ka sa kuɗinka a kuros wallahi ko ba a gaya maka ba ma ya kamata kai kanka kiyamul layli ko ba a gaya maka ba kudin a cross zaka sa akwatin cross zai shiga yau idan aka sai fili da wannan kudin aka gina coci ka ba da gudunmawa yau idan aka yi amfani da wannan kudin aka soyo makamai don kashe musulmai ka ba da gudunmawa jama ko ba ka bane amma idan ka ya rufe a ningi an yi lokacin da yarka baliga za ta je ss1 2 3 tana zuwa gida ta cire hijabin ta sa a jaka ta tafi ta shiga makaranta gaya kuna nan kuna kwanci malaman makarantar musulmai garin na musulmai fice din musulmai amma kun zuba ido ana lalata muku ya'ya kuna biyan kuɗi wai dan lalacewa ma za a lalata ma kuma wai ka biya haba jama'a me turanci ne dan Allah waɗanda ba sa jin turanci biloniyas a ƙasar nan guda nawa ne kai in ka ji mai kuɗi ma ba ɗan boko a ciki du mai ɗaukar albashi wallahi baya kuɗi du mai ɗaukar albashi wallahi baya kuɗi dan me yanzu idan albashinka naira miliyan ɗaya ne a wata to kana da damuwar naira miliyan ɗaya da rabi in ka ga mai aikin albashi ya yi kuɗi to akwai wata ƙofar ɗan ɓule da yake sa hannu ya ɗan kwaso yawo albarkar ofis ko to zai kuɗi zai zama wani daman shakin gwamnati an tsara ne ka yi shekara talatin da biyar an kashe maka zuciya baka iya kasuwanci ba baka iya sana'a ba in ka gama 35 ɗinka sai a baka giratuti ka sai mota ka gina gida sannan wannan fanshon kuma ana baka na ɗan cefane shi ne fa hikima to yanzu ma dan mugunta giratuti ma an hana e giratuti ma an hana balantana ka sai mota ko gida kuma gashi baka sana'a ba kasuwanci ba dole ka zama dan maula ba ba zo nan gaban ka zai ga hawan jini ba ya buge ma bari ɗaya ba wannan musiba har ina wallahi idan kuɗi kake so in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kama kasuwanci da noma ka bar musu kayan su in kuɗi kake so ka yi kama kasuwanci da noma yanzu ka zama shahararren mai kuɗi Allah ya ce ku kare kanku da iyalanku ga barin wata wuta wannan wutar wa quduhan nasu wal hijara makamashin da ake kunna ta mutane ne da duwatsu na na kan kana gan hannu alaiha mala'ikatun ghilazun akan wannan wutar akwai wasu mala'iku masu kauri manya-manya shidadun masu ƙarfi la ya Allah ma amarahum ba sa saba ma Allah akan umarnin da Allah ya musu wa yaf'aluna ma yu'marun duk abin da aka ce su yi shi suke yi ba sa tausayi dan ba tausayin ka ba dama ba a yi zan tausayi ba daga Allah ya ce ku yi kawai sai a yi abin mamaki ‘ya'yan mu almajirai suke waɗan ƙanzo a titi yahudawa sun sa mana tsanarsu yahudawa sun sa tsanarsu in ka ga yaro ka kore shi haba jama'a amma ku mamaki yanzu kana korarsa can wani lokaci kuma alhamdulillah yanzu ya zama dan kasuwa a garinku ya kaji kana zuwa gunsa cin bashi da ya zo dan an zo ka kore ka wulakanta shi ko ba ka ake yi wadata yanzu a gani aka ce ka kirga shagon almajirai mabarata da da suke bara yanzu suka zama 'yan kasuwa ka kirga sai ka yi dogon tunani suna nan da yawa sun zama 'yan kasuwa sun zama masu kuɗi laka na wulaƙanta su alhali fa ya zo neman karatun addini ne kai kowane almajiri sai ka mai kuɗin goro ai talauci ne na rantse da Allah akwai almajirin da gidansa ya fi naku wallahi gidansa ya fi naku amma shi ya ɗauka wannan barar ibada ce a gurinsa da ka ɗansa dole sai ya ci wannan abinci ya ci wannan gajalar na yadda ni a fahimta ta kamar nake faɗa kullum na kasa almajiran nan kashe uku ne wato iyayensu na kasa kashe uku ne akwai wasu wallahi talauci ne wasu sun tara yayan sun musu yawa kuma ba su rike su ba sai su tura su bara wasu kuma wallahi ba talauci ba ne a'a islamiyya makarantar izala ce da islamiyya makarar izala ce ɗansa ba zai islamiyya ba ma ba talauci ba ne a'a shi islamiyya bai da ita ba wani kuma ya ɗauki wannan ɗin ibada ce idan bai je ba to kamar ma ba musulmi ba ne wani malami ya ba da shawara ya ce ina ana zagin mu ne da bara saboda wayannan yaran da suke yawo a titi suke zuwa tasha suke zuwa gidan karuwai da za ka tambaye shi ba a ransa yake zuwa tasha ɗin ba ba a ransa yake zama su ɗin ba ba a ransa yake zuwa gidan karuwan ba da za ka tambaye shi yana zuwa ne akan dole a nan ne kila zai abin da zai ci ya ce da a ce kowanne magidanci zai ɗauki almajiri ɗaya aji a gidansa wallahi ba za gansa a titi suna bara ba amma ba za mu iya ba yahuda sun abin da mu da a hakan mu da muka gane illar hakan illar bara to su da su gane ba e mu ɗauki nauyin yaran da haka da haka kuma su za su gane har su matan su je da tura yaran amma dan Allah tun da kuke tuzgunar yaran nan abin ba yake yi ko gaba yake yi abin gaba yake kullun karuwa yake yi kuna tuzgunan kuna hana su abincin kuna kaza kuna kaza dan wai su ji zafi amma abin kuma karuwa yake yi an turo min yara a sati ɗaya sun kai guda goma daga dutse daga katsina almajiran da suka gudu daga gudun malamansu mu dawo mu tsara rayuwarmu mu tsara yadda ake kantar da addininmu amma ba ta hanyar tsangwama ba ta hanyar da ta dace lokaci ya yi ko za mu taƙaita ne insha Allah sai darasi na gaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم السلام عليكم مالا muna roƙon malam da sauran malamai da buɗe mana makarantar matan aure a cikin masallaci ranar asabar da lahadi daga goma na safe zuwa sha biyu na yamma wane da mawai yaushe ba na gizo ke sakar ba ba buɗe makarantar ne matsala ba o akwai saura ce oke oke mai tambaye ne to mata guda uku ne suka rubuto wannan neman alfarma mata ne guda uku suka rubuto kuka rubuto neman alfarma a buɗe makarantar matan aure amma a masallaci asabar da lahadi karfe goma zuwa sha biyu ina yanku mata masallaci ina yanku mata masallaci wannan masallacin mana kun ji yan kwamati mata suna roƙonku da ku buɗe musu makarantar asabar da lahadi karfe goma na safe zuwa karfe sha biyu na yamma take note har ma muke cewa kila ma gara mulkin soja da mulkin siyasa mulkin soja akwai tarbiyya mulkin siyasa ba tarbiyya to ga hanyoyi guda biyu da zan ba da shawara a najeriya ana so a yi one party system jam'iyya ɗaya kacal duk wata jam'iyyar adawa an sa mata tarnaƙi har ma labarin da muke ji ita adc da aka fara a kanta za ma a je kotu a soke rijistar ta abin da ake shirin yi kenan to soja malamin kansa manzo Allah ya ce muciji baya cizon mumini so biyu a rami daya yanzu muna cikin shekara ta hudun farko ta tunubu muna wayo Allah muna kuka idan muka sake zaɓarsa nan gaba wannan hadisi ya mana amfani bai mana amfani ba to kuma kira ce ta aibar jam'iyyar da za a shiga ina mafita jam'iyyar apc suna yin rijistar zama ɗan jam'iyya ka je ka yi ko da kai ba ɗan apc ba ne ka je ka yi tun da an ce ya za a yi zaben fidda gwani na san dai apc ba wanda zai takara da tunubu an gane amma akwai national assembly a garinku senator reps akwai gwamna a yankinku idan aka ce mun samu waɗannan ɗin jajirtattu za su taimake mu zauna ba zai saura daga wanda ma ba apc ya je ya yi rijista idan aka fito za a yi zaɓe ko da ba ka jam'iyyar ka je ka za mutumin kirki ni wani shi shawararta in kuma Allah ya kaddara sauran jam'iyyun an sake su to sai ka ruwan takar kai ba ruwanka da jam'iyya kai ba ruwanka da jam'iyya shawar da nake ba mu kenan ba ruwanmu da jam'iyya apc pdp ba ruwanmu da ita don duka cikin nan ba mai mukamin jam'iyya to mutumin kirki za mu zaɓa walikun ka zo ya mu zaɓa mutumin kirki mu goya masa baya don su da kan sun ce wannan zaben 2027 ta fa akwai mata gugu a ciki sai nake ganin wani mafarki jiya wai kwankwaso zai tsaye da ibrahim khalil mala ibrahim khalil takarar gwamnan kano za a ba wa mala aminu ibrahim daurawa mataimaki ne na yauce wannan kuma karya ne in kuma ya tabbata to akwai makirci a ciki allah ya fa mana asiri اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله رب العالمين